فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yake tambihun faɗakarwa kar alimta ka sani haƙiƙa ka sani anna isigatal istighfar fi tariqat thaniya wato siga ta istighfari a hanya ta biyu din nan istighfarin da ake yi mai hayyal qayyum fil wazifati a cikin wazifa yuktasaru fiha an taqaita akan hayyal qayyum على اللفظ السابق جواز لفظ ليغبات إلى الحي إلى القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وليس فيها وأتوب إليه باب وأتوب إليه وكلا اللفظين دكا وإن اللفظ أبنابي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لكم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إيه وكلا اللفظين دكا وإن اللفظ أبنابي وردت به الأخبار حديثا من قال الله سنجوله الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم حديثا تكتبتا ونياظر دبا أتوب إليه ونياظر دبا أتوب إليه أمامه أن تجوع من حي القيوم دبا أتوب إليه إتوال الله ميوا اختيار الشيخ رضي الله عنه ذاقا لشوت جانيه للأول قبركه حي القيوم لأن الاستغفار ده شيء استغفاري إذا أتى به العبد إلى الله يقول استغفاري لا يكون كاذبا فيه بذي قرياء كتيبا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في خلاف التوبة أما سأبان توبا فإنه باوا إذا قال إليه وأتوب إليه إن توبا وليس بتائب كما سينو لتوبا با هو كاذب كما يأي قرياء جنا لأن التوبة لن أبن لك توبا الرجوع والندم mutum ya dawo daga daina aikata zunubin ya yi nadama suna kashe da ne ɗaukan mana wancan kawai wa in kana la'iqu bil istighfari ko da yake abin da ya dace da istighfari ya zama ko an ya kuna makaruna a hada shi bil iqrari da yin furci bi zambi da zunubi wan nadami alaihi da nadama akan zunubin wal azmi da kuma niyya ala adam al aud cewa ba za a koma kan zunubin ba kamar ju'uhu to makomarsa dai duka ila taubati tana komawa ne zuwa ga tuba لكن سورة الغافل أما سورة وليك مرف كنين في الإتيان به مجردا والذي الاستغفارا يدم ياتم ينتد شيبا وأتوب أن ذكر توبة قبر توبة بشيبا أتوب إليه ليس كسورة في الإتيان به بسورة بتضمتها كمر استغفارا دعكت أولا أتوب إليه ومقرونا بها أن هذا لما في الثانية سورة أبن لك تكن نبي إن استغفارنا وأتوب إليه من ظهور الكذب هذا بيان قريا والاستهزاء الاستهزاء الاستهزاء دخل هذا سورة الأولى ما تعبان من سورة نفرقه أسلم الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فإنها فإنما فيها طلب المغفرة أمن لك تكون استكبار كوي نيمان غفر لك الله ذكره الفحر الرازي قال الفحر الرازي في أنبتونا رضي الله عنه الله يتنشي في تفسيره أتكلم وتفسير صح وفي دقيقة أقول مغنى من زرجي سنية مدوكتها كما لا يحفى كما عند أبن بقويبا والله تعالى الله مدوكتين فرجي على مشين مثلا ثم قال رحمه الله تعالى سنم آدم من المريد يتقبل الشيء تصديهنا من بعد كل ذكر بما تقدم لورد يجري شيوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yana yana gudana min ba da kullu zikirin bayan kowane zikiri da muka yi lima ta kaddama da irin abin da ya gabata liwirdin ga wuri to ya jiri shi ma wannan hukuncin yana gudana ga ga wazifa idan muka gama kuma za a ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to shi ma haka kamar da aka san in an gama wuri duka shi ma kan kare subhana rabbika to wazifa ita ma haka قوله قوله تسبيحنا أي قراءتنا كرنتا ودمجي لقوله تعالى سبحان ربك رب العزة على الآية ذو قرشان آية وقوله من بعد كل ذكر ليش منا كرنتا بان قول ذكر يعني من الأذكار التي ابتنيت من على وظيفة واتونا نمن ذكرن لأخي جن وظيفة أكم من أنكم استغفاري وثلاثة أن لا إله إلا الجوهر سبحان ربك رب العزة عما وقوله بما تقدم da yake kuma da abin da ya gabata a yi al'ayatar sharifa aya ɗin da maɗaukaciya ala hasabi ma jara alayhi al-amalu fil wirdi kamar da dai aikin ya gudana a ai a wurdi wa rada abin da yake nufi annahu zakira lil wazifati munfaridan wanda zai karanta wazifa shi kadai kana shi kadai ne zai yi aufi jama'atin ko a cikin jama'a yahtimu kullu dhikrin kowane zikiri da zai gama ya karasa shi kowane zikiri daga cikin zikirin da yake yi allati qaman minha wanda wazifa ta tsaya da shi to ya cika bi qaulihi ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ila akhir sura zuwa karshen sura wa alayhi al-amal fi sahara malamai ko kuma wato a sahabban shi da suke sahara haka suke yi wa ma'alu fas amma mutanen fas wa ma bi izaiha da gefanta fa innahum la yatuna bihi aqwa al-istighfar fa ta'ala subhana rabbika bayan sun gama istighfar ولا عقب الحيلة أيضا ما فتح سبحان ربك بيان سنكما حيلة ووجعتكم بيان في صلاة الفاتح ووجهه عند من يفعله وفسكر ونن قوان ليك آيكة هكا ما ذكرناه شيئا بل لمك أنبتا في احتكام أذكار الورد به شعانا تكا دكا ركنا ورد سبحان ربك وهو الاستشعار في سنر الحمد استشعار الحمد sanar da yabo alama an amallahu bihi godiya da abin da Allah ya yi mana ni'ima da shi wa ahlahu lahu Allah ne hada tawajjuh al-khafi wanda Allah kuma ya tantar da shi ya tantanta da ai masa godiya din ta wannan fuska al-khafi ke mantace alladhi hazarahu ala kafir wanda Allah ya tsare wannan ga mashi yawa wadansu bai sa sana daga cikin wanda suke istighfarin nan salatu annabi ba هناك أجي قالب أجي شكاوة سبحان ربك رب العزة عشان لا يبو دقول يا الله ولا شك إجباك كنت عنه شكاوة سبحان ربك رب العزة فعل حسن أي كنيميتو ووجه مستحسن والساتي وشبك من أبن شرطة وخصوصا مسمى مع الحضور فيه عن غلول أتكي والله الموافق الله شنو من موافقة وتبعنا سمة عن سحارة kamar da muka faɗa jiya su asalin wazifa suke karanta kuma su idan suka gama astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum sai sun ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun in suka gama salatul fati sai sun ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun in suka gama haylala sai sun ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun in suka gama jawhara sai sun ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun su haka suke amma da ƙarshe dai sai da zana ya sauka mana bayan ko mun gama kowanne sai mu karanta tambiyu yace fadakarwa kar abin da muka ka sani anna min arkanil wazifa salatul fatih lima awlad salatul fatih daga cikin rukunan wazifa wa annahu la yajzi fil wazifati ghayruha a wazifa ba a yadda ka karanta wani salati ba salatul fatih ba badalaha wa ya zama musanyanta kamar yadda muka faɗa idan mutum ya zo zai karɓi wazifa za a tambaye shi ka iya salatul fati ya ce eh ka iya jawhara ban iya ba to sai a bashi dan zai karanta salatul fati shirmar da jawhara amma yanzu aka tambaye shi ka iya salatul fati ya ce ban iya ba to kuma bare jawhara inda ka iya salatul fati da ita da jawhara ma kana to shi gina sai to a yanzu abin da za a yi ka je ka iya salatul fati sunna in ka zo ka iya salatul fati ka iya sai ka zama baka saboda ita ce za ka karanta maradin jauhara sannan kuma daga baya ka haddace jauhara ko da kana zuwa cikin jama'a na yau da gobe ana yi ka haddace to da haka yace wanda ya karanta wazifa ba ba tare da salatul fati ba to wazifa sa bata wadatar ba wa alaihi in an tafi bisa ga wannan fatat kudul wazifati wazifa ta wada amma lam ya hafaza da wanda bai haddace salatul fati ba hasaba ma huwa musarrahun bihi kamar inda aka bayyana shi fi jawahir al-ma'ani a cikin jawahir al-ma'ani wa kana min haqqin nazimi ma mai sharhi ya zama ya da ya tantanta daga haqqin nuzatul muridi Allah yuhmilahu kada ya jinkirtar da wannan wato kada ya ki fadan wannan ya kamata a ce ya fada a waka wabihi da wannan zaka san ta'arifu zaka san anna amr al-wazifati shi lamarin wazifa ba a khaffu shine mafi sauki min al-wurd daga wurdi kama marra kama inda ya gabata kaga shi wurin zaka iya da kowane irin salati Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad amma waziba sai da salatul fatih wallahu ta'ala alim Allah shine masani ثم قال قال رحمه الله تعالى فنن مال من مثل من الله أنت يا فدا متمما الكلام yana mai cike zance fil azkarin lazimati lit tariqi ga zikiran da suke lazime a wannan tariqa ta mu wa hiya al-wird shine hurdi wal wazifatu da wazifa wa zikru al-hayy allati ba'da salat al-asr da zikirin juma'a da ake bayan salat al-asr din yawmin juma'a na ranar juma'a la zuru banda wani wal awwal na farko ay al-wirdu wurdi lazimun li zatihi shi ma zaman kansa yake mai malzum shine ga kansa bi ma'ana abinda ake nufi ya yumkin dukhulu في الطريق بيه واتم تنزل طريقا إلا به سيد وردي سيد وردنك فيك كنت وردنك نصافي دنا يما سنزات مزعن طريقا والأخيران النبي نكر شنن قوزيبا لذكر الجمعة لا زمان له سباس لزاما باس للوكشي بمعنى أنهما إنما يلزمان يلزمان بالتمحية له أنا لزم تدسوني بتمحية قورد ani ba da dukul bayan mutum ya shiga za a hada masa da wazifa da kuma da zikirin juma'a a cikin dariƙa fali za saboda haka lamma zakaran nazim rahimahullahu ta'ala da mai mulatul mulida Allah ya ji kansa ya ambaci ma ya ta'allaqu bil wurdi irin hukunce hukuncen da ya rataye da wurdi wal wazifati ya faɗo hukunce hukuncen da suka rataye da wazifa atba'ahu sai biyar da magana sa da zikirin hailatu tunda an magana wurdi an magana wazifa sai kuma ai magana zikirin juma'a shine yanzu ya biyar da wannan magana da magana zikirin juma'a wanda ake yi bayan sallar asar din juma'a fa qala sai yace hadarat yawmul juma'a wato hadara ranar juma'a ai hada ce wannan mabhatu yawmul juma'ati ina bayani ne akan zikirin ranar juma'a wa abbara malan ya fassara bil hadarati ita hadarar juma'a لأن المطلوب سبب أبو النيمان في ذكر الخير الذي أذكر من أجل لا إله إلا الله بعد عصر يوم الجمعة بعد صلاة العصر نرانا الجمعة أن يكون يظنى في جماعة أتكين جماعة جماعة أجيش أتكين تارو إلا لأذر سيهم أقول أذري أو حيث لم يكون إخوان في البلد وكما آآ باب الأنقوى أغريل لا تذكر ذكر الجمعة هو فيه أغرنا في تشكيل حسب ما سيظهر كما عند ذي بينا من كلام النازل إذا لم شمى لم يأخذ من مرد المريد رحمه الله تعالى الله يجب أنت فقال فيه بعد صلاة أثر يوم الجمعة يلزم من يكون ذا الذكر معه حيلة لمغرب ولا تعد وشرط الاجتماع فيها معتمد ليس له أخ وإلا فعلا فعلا منفردا ومن يكون ومن يكون قرش بلا جاز له الترك إلى قبل الغروب بساعة ونصف آيات الوجود ومن يشاء التزم, التزم ذكرا عددا ألفا فسائلا بلا حصر بدا وفعلها كهضرة الحلوة تحسينه يلمى إلى الثبوت بعد ثلاثة عشر يوم الجمعة أنا ين ذكري باين صلى العصر رانا الجمعة يلزم من يكون الذكر معه wanda wannan zikiri yake tare da shi ma'ana ya karba to ya lazimta gare shi bayan sallar la'asar da ɗaya ranar juma'a ya lazimta gare shi ne hailalatun hailala ta lazimce shi ya zuna ya la'ila illallahu li magaribin har zuwa ga sallar magariba wala tu'ad in a jam'i ne ba a kirgawa a yi har a sadar da sallar magariba da shi wa sharɗul ijtima'i fiha mu'tamad sharadin haduwa a taron zikirin juma'a mu'tamarin shine abin dogaro so ake a hadu da jama'a yi liman lahu ahu amma ga wanda yake da yan uwa su hadu a cikin gari su yi wa illa idan babu yan uwa da za ku zana ku yi zikirin juma'a fa ala mun farida sai mutum ya yi shi kadai wa man yakun qarshi bila wanda kuma wani aiki ya shagaltar da shi bai samu damar yi ba jaza lahu tarku ya halaka gare shi ya bar shi ila qabl al-ghurub ya bari sai dab da waduwar rana bi sa'atin da kamar saura awa ɗaya rana ta wadi wa nisbiha ko kuma sauran awa ɗaya da rabi ko kuma a'a sauran rabin awa rana ta wadi ya tiloju to anan ne fa ya ya wajaba ko kafin sallar magariba ka zo a zauna ilai a yi zikirin juma'a kamar sauran awa ɗaya rana ta wadi in wani wani shuguli ya ɗauke ka so in ya zama saura rabin awa rana ta faɗa to nan faya waje ba wajibi ne ka zauna ɗin in aka ce gashi kuma rana ba ta san minti talatin ta faɗi ba amma an fi so ya zama tsakanin zikirinka da sallar magariba ya zama an samu awa daya wa man yasha wanda ya so kuma iltazama zikiran ya lizumtar wa kansa la ilaha illallah wannan adadan zuwa ga wani adadi alfan ko ya dubu daya fasa'ida ko ya dubu daya abin da ya hau sama da dubu daya bila hasarin bala shi ma ba tare da wani kiyayewa ba da ya bayyana ko dubu da ɗaya wasu sun ce dubu da ɗari ɗaya wasu sun ce dubu da ɗari biyu wasu sun ce dubu da ɗari biyar wasu sun ce dubu da ɗari shida to shine dai ƙarshe dubu da ɗari shida wanda bai samu damar yi a cikin jam'i ba sai ya zauna ya yi shi dubu ɗaya da ɗari shida wa fi'luha ya ake yin zikirin juma'a din ce ka hadratul halwati kamar inda in tariqa halwatiya suke yi tahsinuhu an ga yana da kyau in za a yi a yi shi irin wannan hanya din yulma shine ana danganawa ila thubutu zuwa ga tabbata shi ashara hadhihi fi bihadhi al-abiyat abinda ma la yanuni aw annam bayduti ya yanuni ila ma sabata an sayyidina rabb radiyallahu anhu abinda aka tabbatar daga shawul jami shugaban mu Allah ya dalili ko wa fi jawahir al-maani haka ma yazo a cikin jawahir al-maani wa bayni da wannan sa min anna al-akhidha li hadha al-wajh al-sharif cewa duk wanda ya karɓi wannan wurdi madaukaci يلزمه لزوما محتما يلزم شيشي لزمتا توجبتا أن يذكر بعد صلاة العصر من يوم الجمعة الكلمة الشريفة دولني أورنتا باين صلى العصر نرانا الجمعة يقرنت لا إله إلا الله وينتهي وقتها لوقة يحقي إلى الغروب هفظها وهفظ الرانا ولا لها عدد أظن أيتي أجماع وعدد ينتهي إليه ba ce ga adadin za'iban jama'a ne a yin tafi ilai zakuru da mai zikirin zai yi inda a cikin jama'a ne kama kala kuma inda ma yake wala tu'ad ba a kirga wa shaqqa hadha zikri shar'in wannan zikiri da ake ran juma'a al-isma wa haduwa ake yi yani wal jahru an an hadu kuma an bude baki wa tahliqu ay ay kewaye in kana lil zakir ikhwan in akwai ɗan uwa a gari وإلا إن باقر ينقوى أمري ونذاقه ويذكر وعده في متن ذكر شكري يهيلا شكري من ثلاثة الأسر سندك صلى أسر إلا قلوب حوات ولانا من غير عدد ما ترك إرقاء وإن كاد له شغل هم كون أيدي أسانيسا أخ أخرى جنكرت إلى قلب القلوب دبد حوات ولانا بنحو ساعة كما تصورا أواتا ونصف وكما rabin awa ko awa daya ko awa daya da rabi ko awa daya ko rabin awa kamar yadda muke wato wannan wanda muke yi kamar wato wato kamar kamar mun tsoci kamar mazhabar wanda shuguli ya dame shi sun dan mu ba ma wuce awa daya da muke yi ko to kaga wannan ma mazhaba ce ta wanda aiki shuguli ya nufa yawa amma ba haka ba daga al'azara ake zuwa zauna a yi har an dangana da a dangara da wato magarba ثم يذكر إلى إلى الغروب أي تين ذكر حرر وغاد ورانا وإن شاء أمة ياسو جعل عددا معلوما من شكرين إليه يسني وانا عددي سنن يلتزمه لنفسه لذي لذن ذا كنسا ألفا كو لا إله إلا الله دو وما فوق حكومة من هكا من غير حصر ما ترد كلي بجابة يعني ما ترد كيدا في الزعائد قابل لك أدوك دو على القلب على ما قاله النازل bisa ga abinda mulatin zai ya faɗa rahimu Allah ta'ala Allah ya ji kansa wa ta mana bihi abinda ya dogara da shi ta in kai kadai zaka yi to kai dubu daga dubun nan kuma abinda ya faru ka dai tabbata ka yi dubu abinda ya ƙara a dubu kuma to wannan ha wallahi alim Allah shine masani qawl sahib al-jami' mai jami'u da ya faɗa fi ta'yin hadha al-adad da ya bayyana adadin da za a yi kai kadai ne yace hamsa asharata bihatan wato kai hailala 115 dubu da 100 kenan aw akasara ko kai 100 100 su sama da so 15 maqdaru ya arwaytu an ba da alkan tariqi ga wasu daga cikin shugabannin tariqa suka ce alfan dubu ɗaya za a yi wasu tumi'a da ɗari shida wa an ba an karɓo kuma ga wasu su ko wallazi ita madawu sahibul jayshil kabir shine wannan magana ita ce mai jazir kabiri ya dogara da ita alfan wa mi'atan ita a dubu daya da dari biyu za a yi za ka yi inda ka kaɗai wa an sai da dalili an karɓo ga shugaban nan madauki almajid al-asil min asali mai girma maulana muhammad ibn abin nasir qaddasa allah sirrahu allah ya karkace sirrin mai ta'alufun faqat dubu kawai za ka yi wa kalamun nazimi zancen mai munatin muridi rahimahu allah ta'ala allah ya jikansa shamilun ya haɗe da hadihin ruwayati kulliha ga duk wa'annan ruwayoyi wanda yake dubu wanda yake dubu da ɗari biyu wanda yake dubu da ɗari biyar wanda yake dubu ɗaya da ɗari shida إلا أن الزيادة على الألف وستمائة سيدي متن يقارى سمد دبول الرجلة لم نحفظه عن أحد ما ليس بمجونة لكتكما لم يابد أبا أما لي ونياتي دبو ونياتي دبول الرجل ونياتي دبول الرجل وسنجي دبول الرجل أما بمجونة ليس دبول الرجل وفعبا يقارى أولو لوا دبول الرجل إن ذاك إرقى أبن لا تسوكي كنا أنك كأن كركا وشهدا وهذا كله يجي وانهم قبعات إليه إنما هو في ذكر الحديث فقط الذكر يجوم أنا كوي على الكيفية التي في الوظيفة بسك عند أجي وظيفة ذكر وفي دعاء المعاني هذا في دعاء المعاني ما هو صريح عمل ليك بينني في أن من الكيفيات تعقوي إلى إلى في ذكر الحيل التي عند ذكر الجمعة كونها آه كونها تزم على قاعدة طريقة الخلوتية أيش كما عند طريقة الخلوتية تجي بل فيه ما يؤخذ منه أن هذه الكيفية إذا تشكي على جوائب أقول إن دعك سامو شوى إتوانا كما ينهي لراء كرمتا أعني الجارية على قاعدة الطريقة الخلوتية معنى ذكر من ذلك تفيها إرهن جريم طريقة ما طريقة خلوتية سكيهم مقدمة أبنقبات الواني على غيرها بسكوننتا حيث اطلع عليها أهل بلد وتيندا kowane mutane gare gari suke yi fa innahu haqiqa lamma qala fi hadhihi al-hadara wanda malam yace a cikin wannan hadara indama takunu ala qa'idati at-tariqah al-khalwatiyya da yace in za a yi zikirin ayi shi kamar inda yan tariqa khalwatiyya suke yi tsara sai ce wa illa in fa ba iya ba ko kuma ba a san yaya tariqa khalwatiyya suke ba kullu ma salahat alayhi bal alayhi al-baladu duk yadda kowane gari suke yi irin zikirinsu kuwa biha to sai yi yadda suke yi haza na su wannan shine abin da ya faɗa ba lalle inda ba kowane ya san ya dariƙa harwatiya su ya yi irin ku yi zikirin ku irin yadda kuke yi a waje ba wa mushirun wannan yana sanarwa bi taqrimil kayfiyatul mazkura da gabatar da yanayin nan wanda aka faɗa lada manis manis صلاح عليها قولنا يصنيد فيه ولهذا قبل قال النازم رحمه الله تعالى من ملك الملك تحسينه ينمى إلى الثبوت هذا نقول أن ثبت بشوتة شوتة إرهن دا إن طريقة خلوتية سيدي ذكر أن دنغنا ثبت الوضع إرهن دا أن إنا قوم أن سيدي ذكر وكأنه رحمه الله كيكاتي مالا من ملك المريد Allah ya ji kansa lam ya hamal ma fi jawahir ma'ani kamar bai dauki abin da ke cikin jawahir ma'ani ba alama yuzidu taqdim al-kayfiyat al-mazkura bisa ga abin da ke fa'idantar da wannan kaifiya da muka ambata wa tahsiniha da da da kyautata ta likaunihi ghayru sarihin bi zalika saboda zaman abun ba bayyanan ne bane wali anna al-asara saboda abin da yake asali huwa zikrul hayla al-sardan a yi haidala a kawai a karanta kama alayhi al'amalu fi nabar zubat a yi zikiri kamar inda ake a wajiba wal kayfi bil mazkura da yadda aka ambata ina faɗa aka faɗa innama hiya liman istala alaiha wato kayfi ta tariqa halwasiya ga wanda ya san yadda suke yi wa arafa tariqa ha ya san hanyar da suke yi alaiha alati alaiha ahluha inda yan halwasiya suke ko illa in ko mutum bai sani ba ba fal amalu ala sarri aula mutum ya karanta la ilaha illallah wa sunsa shi ya bi akan inda al'ada ko yanayi na wuri ke yi lima yu'addi ila al'amali ilayhi al'amalu saboda abinda aikin yake bayarwa ma adam al-itqani na rashin kiyayewa da tariqatihi ta hanyar da ake yi min al-harakati na daga wata harkoki almunafiyati mai korewa li halin zakiri na ga halin masu zikiri alkhashi'ina masu tsoron Allah wala yajid ma zikira min al-ma'rifati wal itqani ba a samun abin da aka faɗa na daga sani ɗin kyautawa illa bi ahli hawadir mutanen birni su suka san irin yadda su a yan kalwatiya suke yi domin fi ma'ana wanda wanda suke cikin birane wa amma gairuhum amma waɗansu wanda suke cikin birane min ahli sahara daga wanda suke zaune a sahara ومن في معناهم دون ذكر cikin ma'anar sahara kauyuka da sauransu ni hal badiyati wa kajin ma yabara daga mutanen kauye fatajannubil amali an yasanci aiki an tilka tariqati ga yadda yan tariqa harbadiya suke al aula shi yanzu ya ke masu hakin su bal al haqqu kai gaskiya ma dai man uzalika ahana yin zikiri daga yan tariqa harbadiya suke illa ala al hawazi in mutanen birni kawai wanda yake su sun san yadda suke na'am yace eh da'awa taqdimul kayfiyati wato da'awar da aka yi a gabatar da yadda allati kana alaiha ahlu fasin wanda mutanen fas suke akai bal wa ahsan wa ahsan yadha da kyautatawar ganin ta ita ce mai kyau musallamatu to ani kalamar inda kulli zawqin ga dukkan wanda yake mabocin zauki kalilin lafiye bila shakkin ba tare da kokonto ba حسب ما يشهد به الوجدان الذي وأقوى من العيال gwargwadon yadda wajabin yake nuni da abin da yake mafi karfi daga abin da yake na gani kurukuru wai za lam tara al hilala fa sallim li unasan ra'ahu bil abkari ya kai dan uwa idan ana ta nuna maka wata ga jinjin wata ya fito ba gan shi ba to ka mi kauya ga mutanen da sun sa ganki da idan su ya fito ana shiga idan ina yake kasan ta ba ina yake ba zan shi ba to ka sallama wanda suka ce sun gani wanda suka san yadda suke yi shi wanda ba sani ba ko shi inda suke zikin wa idza lam tazuk ma zaqatin nas bil hawa fa billahi ya khalil mushakku la tu'annitna ya kai dan uwa idan baka dantana abin da mutane suka dantana ba a cikin soyayya to na gama ka da Allah ya hali almushuk wanda yake mai kwanto mai kokonto la tu annifna karka aibata mu sai kai baka dandana abin da muka dandana ba kai muna yi to ka tsale mu kai ne baka dandana ba wa alam ka san annan zikira zikiri Allah ta fi tilma zukura ta hanyar da muka faɗa nan hatta wasa da alai amrul mashayir kibar wato ayyukan shi wani masu girma ya sadu fi sa'iril mudin a cikin birane wal amsar da birane dai وقال إجماع عليه كما لم تكح تترع كي بعد الاختلاف الكثير بعد سنسر عن المنسيرة وجاز اليوم سوداك يا حالة عيو عند من يؤسد بإذن علماء الأمثال وتقول لك إيه إلغى والشي لتكتم على منبراني من غير قلف ولا نكير وتعرض سعباني با وتعرض مصوبا وقد ألف وقد قد ألف في جوابي غير واحد من علماء العالم malamai ba guda ɗaya ba sun yi talifi daga malamai masana minhum a cikin halaccin sa minhum alim asrihi wa adil qutlihi ash-shaykh imam sayyidi abu abu abbas ahmad bin shaykh kabir wal qutli shaykh sayyidi abu al-mahasin al-fasi sharih ra'iyat sharihi daga cikin wanda suke wa'annan littattafai wannan wato wato talibi a cikin halaccin wannan malami da ka faɗa muka faɗa wanda ya sharhin ra'iya ta sharishi rahimahullahu rahimallahu jami'ahum Allah ya ji kansu duka wa radiya anhu ya dada su wa kada fara fi talibi ya fa'idanta a cikin littafin da yi fi zalika a cikin wannan bayani wa ajada ya kyautata wa fassara da kawai ya bambanta magana ya ya fafface ya yi fakkin marmuni tafsilan rarrabewa shafiyar mai warkarwa أفصح به عن الحقيقة وانتهى بياني حقيقة وبين المراد يكون وبين أبو النبي وكذلك الله به أيضا بعده بعض السادات الفاسيين وسد الشكين في أبو النمى لمن كان فاس ومن تاريخ أشكي تعليفا حسنا تعليف ميكو فلك فيه في تاريخ عبد الله يا شكت كن غير دليليه وبيان وجوه هذا فكوشين دليلا شريعة وطريقة مسلكا واضحا مستحسنا ya yi bayani a shari'a da tsarika da maslaki bayyananne wanda ke abin kyauta wa karman Allah ta'ala man min sharhi fi Allah ya mun baiwa fi mutala'atiha bi mutala'atihi ma ma'a wa yanzu littafan da aka yi tun na duba su wa ra'aytu ala zahir sani na gani bisa ga abin da ya bayyana a nabiyu littafin wa bi haqqi mu'allifihi da rubutun wanda ya littafin na ga iddata hudu din wato hanyoyi da yawa li ulama il waqti ga malaman lokaci kulli dukkan su ajazuhu wa aqarruhu sun halarta sun kuma tabbatar da shi wa qalu suka ce bima bimabmanihi da abin da ya kunsa wato abin da littafin ya kunsa wa mun jumla da mara ayati ijazatuhu lahum ya daga jumla abin da na gane na ijazarsu da hadde da khadimatul muhaqqiqin da hannun shikamakin masu sakankancewa wa rayatul ulama'i tutan malamai almutafanninina wanda suke mutafanninai almudaqqiqina masu zurfafa mas'ala ashrak abul abbasi al-hilal al-umari radiyallahu anhu Allah ya dade shi wa fi sharh hisri haka na gani a sharhin hisri iman shaykh al-imam al-mutafannin at-taqi sayyid imam ibn shaykh al-islam sayyidi abi muhammad abdul qadir al-fasi wannan malamin shi ma na ga ma yuwafiqu abin da ya dace da mashtamar alayhi mu'allafani al-mu'allifani al ya dace da abin da malaman can guda biyu suke talibi al-tarb qul rajin jami'u man arado wanda ke neman bayani to zai duba waɗannan da tsabai da muka faɗa li yazdara tafsiratan dan ya ƙara basira in kana musalliman kun wanda dama ya yarda ne aw ya tahaqqaqa al-amra ko kuma a ya tabbatar da lamari alama huwa alayhi bisa ga abin da ake kai in ba mai wanda ya yarda bane atawa an yakuna sababa in mai musu ne ya duba wannan littattafai ya kusa ya zama ya samu dalili ta fahimci ne ga yaddarsa ko rujuhi ya koma in kana munkira in musu yake yi au jahiran ko kuma jahili ne muta'allima ne neman sani wa fi amr sayyidina ash-shaykh radiyallahu anhu wa fi ilihi da kuma wato cikin al'amarin shi wajen Allah ya jira shi da aikinsa bi hawratihi da abin da aka yi a gabansa kifayatun lana ya ishe ya zama ya wadatu ya ishe mu fi jawazihi a cikin halaccinsa wasu buta ɗariƙi da tabbata ɗariƙa fa yana magana kan dai wannan zikiri na ari halwatiya ina to to alhamdulillah sai tsaya fatiha da salatul fatiha fatiha da salatul fatiha هذه الأقرأ لم تقم على صلاة الفاتح صلاة الفاتح صلاة الفاتح صلاة الفاتح أحسن ما صلاة جنبك أن الله لا يجعل ما أبرك أنا قالت ما بين الله صلاة ترسول ما محامه الله تشيك سعودينا ذو الجلال والإكرام نقرأتهم الحمد لله